ci gaba da karatunmu na littafin ta'awul mulhili a shekul husaini rahimahullahu wa rahimana ma'a hafizahullah to muna cikin al-ma'aqidu tasiya wannan ma'aqidi yana mana bayani akan as-sabr fil ilmi tahammulan wa ada yin hakuri dangane da harka ta ilimi tahammulan gurin koyon shi wa ada'an da gurin bayar da shi kana so ka zama malamin sai ka yi da gaske in kana so ka yi aikin malinta ma sai ka yi da gaske sai ka danna zuciyarka sai ka haƙurtar da ranka sai ka saba mata da juriya da kawaici in ba haka ba ba za ka iya karatu ba sannan ko ka yi karatun ba za ka iya karantarwa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya fi kowa haƙuri ya fi kowa juriya wurin yada addinin musulunci ga kowane kalan mutum a bisa mustawa fahimtar shi rauninta da ƙarfinta da mustawa ta hankalin shi rauninta da ƙarfinta ya iya mu'amalantar kowa da abin da ya dace da shi shi yasa ya da kyau ka fahimci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da salon shi sai ga ya dan fi tausa sama wani akan wani wanda usulubi ma na alqur'ani haka yazo da shi suratul hujurat sura ce ta akhlaq na talaba akhlaq na mu'minai akhlaq na ɗaliban ilimi Allah ta'ala ya hana daga sauti ko ya ayyuhal ladina la tarfa'u aswatakum wa qasawtin nabi la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ana magana ɗan birni sahabbai waɗanda su ko da yaushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan muryar su ta yi sama da tashi ma aikin su zai iya lalacewa su shiga uku su lalace amma sai Allah ya bada labarin wasu wanda su 'yan ƙauye ne إن الذين ينادونك من وراء الحجرات سألت أكثرهم لا يعقلون ما سكيرا كتباين جدا wannan ba su da fahimta za su zo tsakar rana suka iso annabi yana kwance yana huta kai haba tashi sauri muke da Allah zo kai mana karatu mu yi gaba suna kama sunan shi suna kira Allah ce aktsaruhum la yaqiluna ba su fahimta ne karka ga laifin su azai Allah na lallashin su walau annahum sabaru ko hatta ta kharuja ila kaga su ba a ce an tahbata amalukum ba kaga ce inda dai sun dan yi hakuri har ka huta ka fito tukunna wannan da yafi musu alkhairi sai ayat ta kare da Allahu ghafurur rahim Allah ya yafe musu kenan ba a kama su ba ma da laifi asala su kuma wayancan an tahbata amalukum wa antum la tash'uruna ta kare da wa'idi wannan kuma ta kare da wa'adi kenan da bambanci dan birni ne ana zaune sai wata tambaya da bata dace ba a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauna cikin bayani sai muke cewa ya kake yin wa azumi sai ma annabi ya kake yin azumi sai suna cikin musulun da Abu Dawud sai annabi ya bata rai fuskar shi nan take ta canza idan shi yayi ja sai na Umar ya lura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi sai ya sa gwiwar shi a ƙasa رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال kaga sai Umar ba shi laifin ba amma ya lura annabi bai ji dadin wannan tambayar ba ya kake yin azumi bai gushe ba sai Umar na ta maimaita haka sai da annabi ya sauka ya gima bayani sai ya ce ina mai tambayar na ka ce gashi ya mai bayani ga yanda ake azumin lafiya an gane wannan ga wannan ya yi tambaya ran annabi ya ɓaci amma an dawo yaƙi wani ya zo ci kwalar annabi shi kwaikwaye shi ya shaƙe mai wuya sai da mayafin annabi ya burdi a wuyan shi shi a fi neman ma a bakin ba ba ni daga abin da Allah ya baka aban kaso na ba fa da shi aka je yakin ba sai a bani kaso na aban ni ma gani mata kar a ce man kaki annabi bai ba tare ba bai canza fuska ba ya ce mashi dan sakin mu wuya yau sarki ya ce wannan awakin da ta duka ku tattara ku ba shi nan gefa tattara ya tafi da su da yake mutumin ƙauye ne mutumin daji ne sai alaihi salama ya mu'amalance shi da taushi da sanyi da kaza wanda hakan zai yi amfani wanda ya je garin su ya yi kuwa ne don mai son kanshi da arziki ya taho gurin manzon Allah sassanan na ga mutumin da ke kyauta kyauta ta wanda baya tsoron talauci amma shi wannan tambarin sai ya gane sai ya fahimta wato hankalin mutane da fahimtar su da bambanci ba ɗaya ba ne ba karkai ma kowa hukuncin da kai ma wa ɗan uwan shi kowa da matsayin da za ka aje shi an fahimci wannan to da'awa tana da buƙatar wato wayewa da kaifin tunani da hangen nesa so da dole sai ka ga abin da baka jin baka ji daɗin shi ba sai ka san yadda za ka mu'amalance shi Allah ya samu dace mun ji wato ainihin bayanai a baya da malam ya kawo akan cewa a karatu sai an yi haƙuri kuma sai an jajirce ta bakin bahaushe sai ka nuna ba ka san kanka kamar da zancen ya haibin abi kafir la yastata wa ilmi bi rahati aljism inda za mu tashi zancen asma'i ko? Malik ce qala al-asma'i رحمه الله من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا أسمعي عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك ابن صالح بن سعيد الأسمعي اللغوي البصري عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك بن صالح أبو سعيد الأصمعي an garin basura ne a ƙasar iraki ya rasu shekara ta 217 wasu ka ce da 16 wasu ka ce da 15 yana ɗan shekara 88 shi sunan asma'i nisba ce zuwa ga wani kakan shi asma amma sunan shi ga yi can abdulmalik bin karib asma'i ya kasance ya jima a cikin wato ainihin labarin larabawa yake nema yake yadawa wato adibi ne dai da nawajir ɗinsu abubuwa waɗanda suke a masu ban sha'awa da sanya raha ya jima cikin wato ulum na lugha yana bincike ya nutso cikinsu ana tattaunawa da shi kan asirar na lugha arabiyya na da rubuce-rubuce akwai a kitab a kusan littafin mai nashi mai suna a kitab akwai khuluqul insan akwai kitabul ajnas akwai al'anwar akwai alkitab wa sifat duka wa'annan akwai littafin sifat kai duka littattafan asma'i ne da akwai labarai da yawa da zaka ji ana baka asma'i da larabawan kauye sun sha gwagwarmaya da su abu na ban dariya da sanya raha daga ciki wata rana asma'i na karatun suratul ma'ida sai karanta wasari wasari fatu faqfa'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim wannan balaraban kauye ya zo wucewa da dabbobin shi sai ya ce wallahu ghafurur rahim bayan an ce a yanke hannu sai ce ayin nan ba haka take ba sun ya ce ban gane ba ka santa wace sura ka santa ya ce a shi karatun shi bai kai nan ba tsakanin da Allah amma dai kawai wannan ayar ba haka take ya ce kaman yaya sai hikimar Allah ta wuce ya ce a yanke hannu kuma ya ce wallahu ghafurur rahim kai dai wani abun ne daban ba wanda ya yarda shi asma yana ganin shi mahaddacin qur'ani ne malamin musulunci ne shi ko wanda yana a hankalce dai hakan ba zai yiwu ba sai sai da ya dawo gida ya duba musu hafsa ya ga azizan hakim ya ashe da gaske ne fa ba mutum ya tuntun da su akwai labaran shi masu ban dariya da ban sha'awa kwarai tsakanin shi da al'arab Allah ya zikan shi da gafara Asma'i yake cewa mallam ya tamil zullar ta'alimi sa'atan duk mutumin da bai iya jure kaskancin koyon ilimi na lokaci guda ba mutumin da ba zai iya hammale wulaƙanci da cara da ainihin musgunawa ta ɗan lokaci ba gurin neman karatu shi yana ganin shi yana da anafa shi yana ganin a shi yana da ainihin wato da suke cewa yana da shamaha shi yana da ainihin kaza ba zai iya zama ba gurin da za a wulaƙanta shi to baqiya fi zullil jahli abada zai ci gaba da zama cikin kaskancin jahilci har abada zai ci gaba da zama cikin kaskanci na jahilci har abada da haka duk wannan abin da za a gani na fila an yi ma wani abu mai kama da kyara ka yi magana amma dariya a matakin farko dole sai haka ya faru da kai ka zo kai ta'abiri kyarkace da dariya duk da asulan bai kamata a yi ba to amma wala Allah wanda yake yana da zauki da jarrabi na ainihin larabci sai ga kayi wani abu to mamaki ne zai sa ya tantsare da dariya har ka damu ta nan ya biyo shi ma shi ma an dara mushi kai ma wata ran sai ka dara ma wani duk yanda kake so ka kiyaye wata rana ka san zuciya ta dan adam dan adam rauni gare shi an fahimci wannan ko wani ya faɗi wani hukunci ya amai dariya ya ce to tun da haka ne ma bari ya bar gurin ya fasa karata a kamata ya kai zuciya irin ta ibnu hazm ne zahiri ibnu hazm kuskure yayi shine aka tare shi haka shi kai ba da baka san komai ba a shi a fiku ka san komai ba eh maliki ya ce suka mai haka ya ce to shi ke ya ji yadda kuku cikin 'yan lokuta ya haddace muwaka ya shiga kaza ya shiga kaza ya dawo yana munasara da su ya yi zai ce ta mai kaɗan ma malikiya da wanda cikin ulowar himma muhammadu bin ismail muqaddam ya kawo labarin shi annan shi duk sun haddace qur'ani shi bai haddace ba sai wani kawun shi yake ainihin mishi kalan wannan tsokana ya ba kai da baka haddace qur'ani ba ka dan banza da kai kaza kaza shi kenan kawai sai dai in zai je sallah ko a cikin abinci ko wai kawai qur'ani yake tilawa tilawa tilawa bayan wata daya cir kira ka wannan yace zo zo da wannan idan gaba shi sai to haka nake so namiji kenan amma a maka a kyamace ka ko a yi ma kyara ka ce kai dan ka kuri kayan ba kai kai asara in tukunya ta yi bori kanta za ta bata duk wato abin nan ɗin malami da kaushin shi da wai ka yi haƙuri ka zauna ka amfana ka ƙaru mutane haka nan ne wani yana da taushi wani yana da tauri daga cikin ma'anar ɗaukar halakar da sanar min sulalatin min min bai sulala tattun ƙasa alamai kamar yadda abokan da za'iri ya ce ƙasa ce daban-daban aka haɗo da farar ƙasa da bakar ƙasa da mai tauri da mai taushi aka haɗa guri guda aka halitta annabi adam ya ce to shi ya sa halayyar mutane da launinsu sai ya caccanza wasu farare wasu baƙaƙe wasu wankan tarwatsa hakan nan kuma ɓangaren taurin zuciyarsu wani mai sauƙin hali wani tsandauri wani kaza wa bihi tudraku lazzatul ilmi da wannan haƙurin ne za a gane daɗin ilimi watan wata rana ba shi sai mai haƙuri shi ke dafa dutse ya ya sha roman shi wannan karin magana ne ma'anawi qala ba'd as-salafi man lam yahtamil alam at-ta'limi lam yadhuq ladhat al-ilmi duk wanda bai jure radadi na koyar na koyan ilimi ba to ba zai dandani dadin ilimi ba shi ko ilimi zaki gare shi da dadi sosai to kafin ka samu wannan dadin to fa sai ka sha wahala Imam Shafi yana cewa من لم يذق طعم التعلم ساعة تجرأ كأس الجهل طول حياته دون ذي ɗanɗani wato ainihin zafi da raɗaɗi na koyon ilimi ba to zai ta kwankwaɗan wato ainihin zai ta kwankwaɗan masakin jahilci har ya mutu kaga magana duka akan babi ɗaya ne wala ce wala budda duna shahadi min summi da sa'atin babu makawa kafin ka kai zuwa ga dankon zuma zuma ruwa da ake cewa kashin nata shi abin da ake sha din kashin ne ko to na abin da ake sha din na zuma kafin a tace shi shi ake kira ainihin wato ashahad kafin a tace shi ya koma asal kenan yana haɗe da dankon nashi to duk wanda yake so ya sha zuma tun a dankonta to fa dole sai ya jure summin sun mila sa'atin dafi na cizon wannan kudin zuma ba sai an kore ta ba sannan a sha zuma to kafin ka sha sai ta harbe ka amma me kake so kai dai ka sha din to kafin ka sha sai ka sha dafi ka sha harbe shine wani mai iya magana ke cewa la budda li shahdi min nahlin tumanni'u babu makawa in kana so ka sha wannan dankon na zuma to fa akwai wato ainihin zuma da ke kare ta wannan abin da ta aji to sai ta haƙura da wato barka da zuwan da za ta yi maka sannan ka sha wannan zakin wa kana yuqalu man lam yarkab al masa'ibi masa'ibi lam yanal ar ragha'ib duk wanda bai hau kan abubuwa masu wahala ba daga su'uba al masa'ib duk wanda bai taka abubuwa masu wahala ya tsallake ba lam yanal ar ragha'ib ba zai taba samun abubuwan da yake so yake kwadayi ba an gane wannan na'am wa sabrul ilmi naw'an ahaduhuma sabarun fi tahammulihi wa akhadhi yin hakuri gurin daukan ilimin da koyon shi ai tahammul da yanzu ba sai an ƙara bayani ba sai ko malaman hadisi wannan galibi a istilahi ne na muhaddithun at-tahammul wal adab at-tahammul wal adab sai ce siyag na tahammul haddathana akhbarana da sauransu siyag na al-ada'u na isarwa tahammuli lokacin shi da sharaɗin shi da kaza lokacin da mutum ya je ɗaukan karatu a masallaci a karantawa malamin ya yi malamin na ba shi amsa ko kuma malamin ke karantawa shi yake sauraron shi siyar na tahammul to don haka yin haƙuri gurin koyon ilimi da ainihin ɗaukar shi falhafazu ko falhifu ya ila sabon hadda tana buƙatar haƙuri don ba ta da daɗi wahala gare ta duk abin da ke da wuya sai ka hakurtar da zuciyarka wal fahmu yahtaju ila sabr fahimta tana buƙatar hakuri da akwai abin da ba kai tsaye zaka fahimce shi ba sai kayi nazari sai ka shige kayi tambaya sai kayi kaza mara hakuri ba zai iya sai ce karatun nan kai ha ba wahala gare shi dole ne sai ya aje fardu fa kifaya ne ku ba kuna yi ba wannan fardu kifaya kifaya din rashin fahimtar fardu kifaya ta jefa mu cikin masifa ilalle akwai abin da fardu kifaya ne amma me ta'ayyukan kifaya ce ce idan kama bihi al-ba'd saqata al-haraj 'an al-baqi la idan kama bihi al-ba'd al-kafi in wanda suke kan abun sun wadatar to an samu a duk garin na ce mutum biyu mutum uku ne suka kware a ilimin fiqh suka kware a ilimin karba a samu ba'd al-kafi ba zaka kai yanzu in baka shiga ba ka fada cikin laifi an fahimci wannan sai an samu wanda za su wadatar za su iya ainihin biyan bukata والحفظ والفهم يحتاج إلى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر زوا مجالس نعلم كذو كذونا كبرو ككش سلولك إذا أنا أنا كراتم ما أنا عن سواكو وني تاشي كون كذا تكلم دبنا نعلم أما زوم زيد كذا كمان اللي تعرف بإذن الله to sai ka yi haƙuri ka kashe salularka ka sauke datarka ka haƙura da kaza ɗinka ka rabu da filin a gurin firarka kuma ka bar shi kenan ba wai ka baro da jikinka ba tunaninka na can a in ka zo majalisi na karatu liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ka jefa jin ka zuciyarka da gangar jikinka kana halarta a gurin ka ba da muhimmanci sosai yana da wahala sai an yi haƙuri يحتاج إلى صبر رعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر كلا ودحك مالا هنا ببكات الحقول لا ما لما لوكتنا والله الله ساكا وسد على خير ما أقول هذا حق مالا ينزل مالا كوي لوجه الله yasa duk wanda zai karantarwa ba dan Allah ba yafi kowa tabewa a duniya aikin da yake da wahala da kalubale kuma ka shige shi dan abun duniya ni akai akai kuɗi ina ne ba za ka je ka nemi kuɗi ba da lafiyarka da ƙarfinka ka zo ka ce ka tare ka karantar da al'umma to in ba ikhlasi a ciki wala kana batan fakatanta to saboda haka malami kula kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka san wannan malamin ka ne ka sauke haƙƙin shi da ke kanka ka girmama shi ka mutunta shi kar ka sake ka ɓata mishi rai in ma ran shi ya ɓaci kai kan naka ya ɓaci dan akwai wani abu da ake yanzu malami ya fushi da ni ne ma bari na fushi da shi wannan asara ce taɓewa ce duk malamin da zai karantar da kai yana da haƙƙi mai girma a kanka ka yi ƙoƙarin kuma ba za ma ka iya sauke haƙƙin ba sai dai ka yi bakin ƙoƙarinka ba za ka gane haka ba sai da aka ce yau ya kwanta ba shi ko ba kwa tare da shi daga nan za ka gane cewa ashe ba na yi wasa da dama to sai mutum ya zo ya da na sani wanda ba wuce ya ce ƙeya ce والنوع الثاني نوعي نبي صبر في أدائه وبثه yin haƙuri gurin bayar da ilimi da watsa shi wata bilighi ila ahli da iyar da shi zuwa ga ma'abotan shi ma'ana wanda suka cancanta a ba su shi dan ba kowane ilimi za a ba kowa ba sai na ali yake cewa hadithu nasa bima ya'rifu ku ba mutane labarin abin da za su iya ganewa ko so kuke a karyata Allah da manzon shi atuhibbuna an yukadzaba Allah wa rasuluhu ka sai na ali yake akwai wanda tunanin shi bai nuna ba mustawar shi tukun bata dahu ba da za ka ba shi wannan matsala bai kai ba ya fahimce ta an gane wannan shi yasa wato ainihin arrabbani yuna ibnu abbasin ba ya fassara da waɗanda suke koyar da mutane sigharul ulum qabla kibariha karantar da su kananan ilimin muka kafin manyan su dan ilimi gini ne daga foundation ake farawa sai an yi foundation mai kyau sannan za a taho da shi kuma kaɗan kaɗan bara da za a ce bari a fara ilimi a fara gini yanzu nan zuwa la'asar a gama shi a rufe ba zai yiwu ba dole sai an bi daki daki sai an jira can ya bushe sannan a ɗaura don haka karantarwa take ila ahlihi yani alladhina lahum ahliya wanda suka cancanta ga wannan ilimin faljulusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin zama dan karantar da ɗaliban ilimi yana da buƙatar hakuri sai kai bayanin minti 40 wani ya ce maka bai fahimta ba kalan ban gane ba abin da na gane ka ba da sai ka danna zuciyarka sai kai hakuri kai kokarin yi mishi talhisi wa ifhamuhum yahtaju ila sabr gashi na fahimtar da su yana buƙatar na bukatar haƙuri bilmunasaba akwai ifham al-ifham shi kurewa kenan kaga suna canza ifham fahimtarwa daga alfaham amma ifham shi kuma kurewa kenan an kora mutum an kai shi karshe ya kasa cewa komai wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabr jure ma kurakuran su yana bukatar haƙuri malamai da yawa sun daina karantarwa saboda sun kasa haƙura da raunin ɗalibansu sun kasa haƙura da kurakuran ɗalibansu to sai ka yi haƙuri da zalla da shi ɗaliban zai ƙila yi ma wata magana ta rashin ladabi ƙila yi wani abu na rashin ladabi ƙila yi wani abu na yadda ya kamata ba ƙila yi wani abu na taɓa shaksiyarka ka yi haƙuri in ka yi haƙuri za ka ci nasara ba abin da ba a yi ma annabawa ba sai dai abin takaicin su annabawa makiya ne ke musu amma bai kamata ba kuma a ce ɗalibi wanda yake ɗanka a ilimi ya maka wanda abin da ciwo gaskiya da ciwo amma mutum ya daure dan na zuciyar shi ya yi haƙuri amma ba a hana ladabtar da ɗalibi ba don salaf suna ladabtar da ɗalibi ba wani ya zo ya imam malik tambaya ta bidi a ce a fita da shi daga masallaci idan wa'annan labaran suna da yawa akwai ta'dibi dan ko ba dan shi ba dan kar wani shi ya kwaikwaye shi وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما duka abin da ya ɗuriya a kan waɗannan ɓangarorin biyu sabur na gurin tahammul da sabur na ada to shine wato ainihin asaburu ala sabri fihima ka yi haƙuri akan yin haƙuri cikin waɗannan abubuwan biyu ma'ana ka daure shi haƙuri ka hana ranka zartar da abin da ta yi nufi to shi kuma asabaru ala sabari shi ne almusabaratu ka cije ka tafi a haka ka a samu fashal ba wai ka yi haƙurin ba amma ko ka fasa karaɗa daure shi ne asabaru ala sabari fiye ma ka cije ka tsayi da ranka ka danne ta a kan haƙuri kan waɗannan abubuwan guda biyu haƙurin koya da haƙurin karantarwa an fahimta kuwa shi ne yin haƙuri kan haƙuri cikin wa'innan abubuwan guda biyu li kullin ila sha'awil ula wa sabatu walakin azizun fil rijali sabatu li kullin ila sha'awil ula duk wanda ka ganshi ya hau zuwa wani mataki wanda yake na ɗaukaka wa sabatu to yayi wasu yunkure yunkure akwai riwaya harakatu yayi gwagwarmaya walakin azizun fil rijali sabatu sai dai yana da wahala a gurin mazaje su tabbata akan ainihin abin da yake mai wahala to wancan asar din na asma'i ba mu fitar da shi ba mu takhrijin shi ba al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin al-madkhal ila sunan al-kubra asar na 306 ibn abdul bar ya ambace shi cikin jami'in hadisi na safa juz'i na 1 safa ta 197 ibn kathirin ya kawo shi a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard sauran lokacin kira sai ce wa man yalzami sabra yadfar bir rashad duk wanda ya lizumci hakuri to zai dace da shari'a duk mutumin da ya lizumci hakuri zai dace da shari'a ma'ana za a datar da shi ga ainihin wato shari'a abdalla wanda ya lizumci haƙuri za a datar da shi zuwa ga shirya kwala abu ya'ala al-mausili al-muhaddis abu ya'ala ne littafin musnad kenan na abu ya'ala ahmad bin ali bin al-musanna bin yahya tamimi al-mausili an haife shi 210 ya rasu 307 yana cewa inni ra'aitu wa fil ayyami tajribatun للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر إني رأيت وفي الأيام تجربة لليني نهجني dama ai cikin duniyan nan yau da gobe akwai jarabawa cikin akwai tajriba cikin ta gwadawa sai ka gwada zaka ke fahimta wajen rifafi tajriba ilmin haqa'iq wa fil ayami tajriba jumla ce i'tiradiyya lisabri aqibatan mahmudatan al-athari haƙuri yana da ƙarshe wanda wato tasirin shi da albarkar shi take abin yabo ce mahmudatan al-athar ribar shi to a bar yabo ce kenan asalin magana inni ra'aitu lis-sabri 'aqibatan mahmudatan al-athar lalle ni ina ganin hakuri fa yana da karshe wanda ribar da za a samu za a yaba mata yace wa fil ayyami tajribatu dama cikin yau da gobe akwai abin da sai ka gwada kake fahimta yace wa qalla wa qalla man jadda jadda fi amrin taballabahu zai yi wuya shi ne fasara da ya kamata ka ba wa Allah. An gani ko? Da yawa na kan ji ɗaliban ilimi ba zan ce malamai ba, malamai su shafundun ne bayan Allah. Na kan ji ɗalibai da yawa in sun zo wa kalla sai su ce, wa kalla ya yi kaɗan man jadda fi amri. So ma'ana ba ta fito ba sosai. An gane? Wa kalla man jadda fi amrin ta kallabahu zai yi wuya daga mutumin da ya yi ƙoƙari cikin wani al'amari da yake nema ga sharadi wasta sabara kuma yake neman tare da haƙuri istishab ma'iyya ce yake neman wannan abin tare da yin haƙuri illa faza bil zafari face sai ya dace da abin da yake nema faza sai ya dace bil zafari da abin da yake dace ne sai ya dace da abin da yake nema an gane kuwa wa kalla man jadda fi amrin taqallabahu zai yi wuya mutumin da ya dage cikin wani abu da yake nema wasta sahaba sabara kuma ya neme shi tare da yin haƙuri to illa faza bi kafari fa sai ya dace da abin da yake nema yana abu biyu ne ana buƙatar aljiddu ko ana buƙatar as-sabr karka nema da kishiyar jiddu shine al-kasl sannan kuma karka nema da kishiyar sabaru shine al'ajazu an gane kuwa abun nan ka san zai amfane ka kuma kana neman shi cikin bacin rai in aka bata ma rai ma sai ka hakura kaga babu babu ainihin sabaru kenan kuma karka neme shi cikin kasulu ka san zai amfane ka amma kuma yau ka je gobe ka ke zuwa yau ka zo akan lokaci jibi ka zo jibi ka zo ka zo ba littafi gobe ba ka ta aliki babu jiddu a ciki babu jiddu a cikin neman ilimi amma wani ba littafi ko mutum ɗaya ne na mutum ɗaya ne ya zama ma'arifa ba sai an ka zo karatu ba littafi ko ka zo karatu ba fensir ɗin ta'aliki firamin na ta'aliki na lillahi babu jiddu to kaga kenan tunda wa qalla man jadda fi amrin taqallabu shi ma wa qalla aka ce dan kila tayu kuma yayi duka asbabun yayi kaza Allah ya jarabce shi to ballantana kuma ka cika sharar ka ki cika sharuɗa to kaga wannan kwakwaman waje da gaira zalika la ya duman na illa nafsa wallahi tallahi jama'a ce an daji wannan baikittukan ibnu asakir cikin tarihu dimashq juz'i na 42 safa ta 50 da ta 330 ya ambace su cewa baikittuka ne na sirina ali kace sirina ali bin abi talib shine yayi su matsala'in su shine اصبر على مضض الإجلاد بالسحر وبالرواح على الحاجات بالبكر لا تعجزا ولا يضجرك مطلبه فالنجح يرتفع فالنجح يتلف بين العجز والدجل سنسيكاو إني رأيت وفي الأيام تجربة فكنا سواك يهقري أكان وتعينهم تاتن raya dare daga dare cikin duhu ka nemi alkhairi sannan ka yi haƙuri a kan yin maraita da yin sammako zuwa ga wasu buƙatu safiya da maruce a kakkai kakka gaza kuma karka ainihin ƙosa abinda kake nema kar ya ɓata maka rai domin tsira da rabauta tana da alaƙa ta tana tsakanin alhajar da abdajir sai in mutum ya nisanci kasawa kuma ya nisanci abbazir Allah ke haka so wannan shi ne sani da shi haka ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك